alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah godiya ta tabbata ga Allah mai sake nuna mana wannan rana ta juma'a don ci gaba da karatun wannan littafi na fiqhul muyassar fi dawil kitab was sunna wanda za mu tashi albabu sabi'u babu na bakwai fi salatul jama'a a cikin sallar jama'a wanda yake magana akan sallar jami'i wa fihi masail a cikin shi akwai mas'aloli kamar haka al-mas'alatul ula mas'ala ta farko fadlu salat fadlu salatul jama'ati wa hukmuha falalar sallar jama'a da kuma hukuncinta fadluha falalar sallar jama'a salatul jama'ati fil masajid sallar jama'a a masallatayya sha'iratun azimatu wata alama ce babba min sha'airul islam daga alamomin musulunci واتفق المسلمون malaman musulmi sun haɗu ala anna ada as-salawat al-khams fil masajid cewa lalle bayar da salloli guda biyar a cikin masallatayya min a'zami ta'at wannan yana daga cikin mafi girman ayyukan da'a ayyukan biyayya ga Allah faqad shara'a Allah li hadhihi al-umma Allah ya shar'anta ma wannan al'umma ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam al-istima'i fi awqatin ma'luma haduwa da juna a cikin wasu lokuta sanannu min ha daga cikin su akwai as-salawat al-khams salloli guda wa salatul juma'ati da kuma sallar juma'a kaga kowace rana akalla a haɗu so biyar mutanen unguwa ko sannan kowane sati a samu a haɗu so ɗaya wa salatul juma'a sallar juma'a wa salatul idain da kuma sallar idodi guda biyu kowace shekara kuma za a haɗu sau biyu wa salatul kusufi da kuma sallar shafewar rana ko wata ko shafewar rana wa azamul ijtima'at mafi girman waɗannan haɗuwar wa ahammuha mafi mahimmancinsu shine al-ijtima'u bi arafa haɗuwa a arafa Allah kai mu alladina yushiru ila wahdatil ummati islamiyya haɗuwa a hilin arafa me yake nuna yana nuni ila wahdatil ummati islamiyya zuwa ga cewa al'umman musulmi ɗaya ce saboda za a haɗu al'ummomin musulmi na ɓangarorin duniya gaba ɗaya ko za a haɗu kuma a hili guda a cikin kama ɗaya kuma domin abin bauta ɗaya fi a ƙa'idiha a cikin aƙidodinsu wa ibadatiha da ibadodinsu ɗaya ne wa sha'a'iri diniha alamomin addininsu ɗaya ne wa shuri'at hadhihi al-ijtima'at al-azima fil islam an shar'anta waɗannan haɗuwar masu girma a cikin musulunci li'ajali masalihil musulmi na dan maslaha da gyara ga musulmi wafiya daga cikinsu daga ciki akwai attawasulu bainahum ma'ana haɗuwa a tsakaninsu wattafaqqudu ba'duhum ahwala ba'd kuma shashen su za su rika binciken halayen da wasu su suke ciki in ana haɗuwa a sallah ta farilla a matsalatayya an san juna in aka kwambi ba a ga wasu ba kaga za a yi bincike a ga ko lahiya kwanan nan suwa na ba mu sallah tare da su sai a gano halin da suke wa gairi zalika da wani wannan mimma ya hummul ummatal islamiyya abinda ke ma'ana mai mahimmanci na al'umma ta musulunci على اختلاف شعوبها duk da saɓanin yankokin da suke wasu suna yankin asiya wasu ɓangaren afirka wasu ɓangaren abin nan wa ƙaba'iliha da kuma ƙabilolinsu daban-daban amma kuma sai ka ga a haɗori guda a haɗe a haɗu da juna kuma a bai mutum guda a lokacin nan waɗannan da suke da aka haɗu da su ba ƙabila guda ba sannan kuma ba ɓangarori guda ba ne kamar ƙala ta'ala kamar yadda Allah ta'ala ya ce ya ayyuhan nas ya ku mutane inna khalaqnakum mu mun halice ku ne min zakarin wa unsa tushen ku daga namiji ne da mace shine annabi adam da hawa waje Allah ku shu'uba muka sanya ku yanki yanki wasu yankin asiya wasu yankin turai wasu yankin eh, afirka da sauransu wa ƙaba'ila kuma ƙabiloli daban-daban don mili ta'arafu don kusan juna inna akramakum inda Allahi mafi darajan ku a wajen Allah shine a tuƙakun wanda ya ku tsoron Allah suratul hujurat ayat 13 wa qad hasan nabi sallallahu alaihi wa sallama alaiha fa Allah ya kudaitar akan sallar jami'i wa bayyana fadalaha ya bayyana falalarta wa azima ajriha da girman ladanta فقال صلى الله عليه وسلم في من الله صلى الله عليه وسلم يجي صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد صلى الجماعة تاب صلى المتن يعني الفرد صلى التيا متن ب 27 درجة درجة معنى 20 بكم وقال صلى الله عليه وسلم وقال صلى الله عليه وسلم يجي صلاة الرجل في الجماعة صلى متن أتشكين جماعة tuda'afu ala salatihi fi baitihi ana minta ta akan akan sallar shi a gidan shi wa fi suqihi ko a kasuwarsa bakin shagonsa da 25 da'ifan ninki 25 ko sallar shi a cikin jama'a tana da ninki 25 akan sallar shi shi kadai a gidansa ko a bakin shagon shi wadalika wannan kuma duk abin da ke sa wannan ninkin da yake samu annahu idan tawadda'a idan yayi arwalla fa ahsana alwudu'a ya kyautata arwallai thumma kharaja ila almasjid sannan ya fito daga gidansa mai nisa zuwa masallaci la yukhrijuhu illa salata ba abin da ya fitar da shi sai dai sallah lam yakhtu khatwatan ba zai yi wani tako ba da kafarsa tako illa rufi'at lahu biha daraja sai an daga masa da wannan takon darajar shi gwargwadon yawan takonsa gwargwadon yawan ninkin da zai samu na sallarsa amma kaga wanda ya sallah shi kadai ai bai samu yayi wannan takon ba ko wa hutta biha wa hutta anhu biha khafi'atan kuma za a share masa kusakuransa duk tako a ɗaga darajar shi kuma tako a shafe masa kusakuransa ba ina sallah idan ya yi sallah ya zo ya yi sallah bayan an gama sallah lam tazalil mala'ikatu mala'iku ba za su gushe ba tu salli alaihi suna yi masa addu'a ma dama fi musallahu inda yana wurin da ya yi sallah bai tashi ya huta ba to za a za su yi ta masa addu'a suna nema mishi gafara Allah alhadisi har zuwa ƙarshen hadisi na biyu hukumwa hukuncin sallar jam'i salatul jama'atu wajibatun fi salawatil khamsi sallar jama'a wajibi ce a cikin salloli guda biyar wa qad dalla ala wujubiha haqiqa yayi nuni akan wajibcin ta alkitab was sunna qur'ani da sunna wa min alqur'ani daga alqur'ani qawli qawli qawluhu ta'ala fadar Allah ta'ala wa idza kunta fihim idan kana cikinsu ya manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam fa aqamta lahum as-salah ka tsaida musu sallah nan a ina ne a wajen yaƙi ana cikin halin tsoron makiya amma kuma aka ce ayi sallar jami'i bal taqum ta'ifatun minhum ma'aka a samu wasu jama'a tare da kai su yi sallah sura kuma su rika dafa makiya ko wal amru lil wujub umarni yana zauwa ne da wajibci tunda an ce ba a kamta lahum sala ka ganin umarni ne wa idan kana dalika ma al khawfi idan ya zamanto wannan umarnin da aka ce a yi sallar jam'i ana cikin halin tsoro fa ma al amni aula tare da aminci shi ya cancanta ko ومن السنة لدى السنة كما حديث أبي هريرة الله يقال مسا يدى قال يتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من الله صلى الله عليه وسلم يتي أقبل الصلاة على المنافقين sallar da ta fi yauni a kan munafukai salatul isha'i sallar isha'i wa salatul fajr da sallar alfijir walau ya alamu na mafi hima da mutane sun san gara basar da a cikin sallar isha'i da sallar asuba la'atau ma da sun zo ma waɗannan sallolin walau habuwan koda da jan gindi ne walaƙada hamamtuwa haƙiƙa na yi ne an amura bi salati in yi umarni a yi sallah fa tuqama a tsaye da sallah sun ma'amira amura rajula umarci wani mutum yin salli bin nasi ya ma mutane sallah sun ma'an tsari umarni da rijalin ma'ahun huzamun min haƙabin ni kuma in huce in tafi tare da wasu mutane tare da ni suna ɗauke da kawunan itace mu je ila ƙaumin zuwa ga mutanen da ma'ana gidajen mutanen da la yashhaduna salata ba su halarta sallah fa uhriqa alaihim buyutahum bin nar in kona gidajen su da wuta dallal hadith ya hadith ne min ala wujub salatin jama'a akan wajibin sallar jama'a وذلك wannan kuma li'annahu sallallahu alaihi wa sallam saboda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam awwalan da farko wasafal mutakhallifina anha bil nifaq ya siffanta waɗanda ke zamansu da gangan ba da uzuri ba ba su zuwa sallar jam'i da munafici wal mutakhallifu an sunnati ko la yu'addu munafiqan wanda suke ce sallar jam'i sunna ce ba farilla ba sai ma suka ce nan kenan wanda ma'ana ya zaman shi game da wata sunna la yu'addu munafiqa wannan ba a lissafa shi a ce munafiki fadalla ala annahu takhallafu ala wajibin da haka wannan sai nuni akan ce nan sun ma'ana sun zama sun zama su ne akan abin da yake wajibi shi yasa aka ce musu munafikai taniyan nabi annahu hamma bi uqubatihim manzo Allah yayi nahi yi musu uquba ala takhallufi anha akan rashin zuwan su sallar jami'a والعقوبة عقوبة كما أنا ينتني إنما تكون على ترك واجب تنا كسنتي وإن أمر واجب وإنما منعه من تنفيذ العقوبة أبن ده هنا شيء يزرتد وأن عقوبة أنه لا يعاقب بالنار إلا الله با من عقوبة ده تاسي الله وقيل أكتي منعه من ذلك من في البيوت من النساء والذرية الذين لا تجب عليهم صلاة الجماعة أول قول أكتي أبن دي أنا من ذن الله يجي يقول جدا جنس سوني وأن دكي تكين جدا جن ندق ماتا ديار أنانا وأن سل الجمع بواجب من أكنس ko tunda ba su kaɗai da cikin gida ba ko akwai mata akwai yara su mata da yara ai sallar jam'i ba wajibi wani a kansu aka ce to wannan shi ne ya hana manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ya azabgaje ya ta musu wannan hukuma wa min ha kuma daga ciki anna rajulan kafiful basar laysa lahu qa'idu wani mutum wanda yana da raunin gani ba ya da jagoran da zai ja shi ya kai shi masallaci استأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي في بيته يعني بإذن من ذا صلى صلى الله عليه وسلم cewa yana iya sallah a gidan shi qala sai manzo Allah ya ce atasma'u nida kana jin kiran sallah qala na'am yace eh qala sai manzo Allah ya ce ajib ka karbi kiran sallah tunda kana ci la ajibu laka rukhsatan ni ba na saba maka wani sauki matukar kana jin kiran sallah idan baka yi nisa da masallaci ba ko rawahu muslim wali qawlihi sallallahu alaihi wa sallama dan kuma fadar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace man sami'a nida'a falan yujib wanda ya ji kiran sallah bai karba ba fala salata lahu baya da sallah illa min uzurin sai dai da uzuri ko amma anan ba ana nihin bai da sallah kwata-kwata ba ولقول ابن مسعود ابن مسعود رضي الله عنه يتي لقد رأيتنا كاغم موسى بمن الله وما يتخلف عنها مو أرأيهم a ganin mu ba mai zaman shi ya zaman shi ya ƙi zuwa sallar jam'i ba uzuri illa munafiqun sai dai munafiki ma'alumun nifaq wanda yake sananne a cikin munafiki wanda zai ka zaman shi ko da yaushe shi bai zuwa sallar jam'i kuma babu wani uzuri ba kwana bane ba wani uzuri bane ba wani dalili bane وهي واجبة على الرجال دون النساء والصبيان sallar jam'i wajibi ce akan maza banda mata banda ƙananan yara ghairal baligi da waɗanda ba baligai ba da kauri sallallahu alaihi wasallama fi haƙƙin nisa'i saboda faɗar manzan Allah a cikin haƙƙin mata ya ce wa buyutihin na khairun lahunna ɗakunansu gidajensu shi yahi alkhairi a gare su da ya ce kada ku hana mata bayan Allah zuwa masallatayyan Allah amma gidansu gidajensu ya yi alkhairi da su wada ma ne abin hudurin nisa'il jama'a fil masjid ba abin da ya hana mata halarta sallar jam'i a masallaci ma'a tasattur in dai akwai sutura ma'ana in dai akwai abin da ke kare su daga ganin maza wasu yanati da kuma tsare su wa amnul fitina da kuma amincewa game da fitintunuwa da su bi izinin zauji in dai miji ya ba da izini wa tajibul jama'atu fil masjidi sallar jam'i tana wajiba a masallaci alaman talzimahu akan wanda ma'ana talzimce shi ala sahiya akan ma'ana mai ake cewa magana ingantacciya wa man tare jama'a wanda ya bar sallar jama'a wa salla wahdahu ya yi salla shi ɗaya bila uzirin ba uziri sahat salatuhu sallar shi ta yi lakin na hu asimun sai dai shi yana da laifi litarkin wajibi game da barin washi ko? سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت